kula da duk wurin da yake wato wurin bayan garin dan adam to wannan wurin da jasa ne duk wurin da yake wurin bawali ne na yan adam inda yan adam ke zanna wa su sallah wa suke zanna wa su bawali to wannan wurin ba za a yi sallah cikin shi ba a zanna da shi kenan dole ne ya zamanto a jikinka babu bawali a jikinka babu bayan gari a jikinka babu mani ba mani da sauran abubuwan da suke kazamta ne haka ma ga kayanka babu ɗaya daga cikin waɗanda haka ma a wurin da za ka yi ibada ya zama to yawo inda ya kaɗai daga waɗannan abubuwa zama to wuri ne mai tsarki kwarawa da karewa ya zama to duka babu wata kazamta ko wata da jasa da zo wurin mun gane ko mubaratul hadasi sarkin hadasi ba ibtida'an wa dawaman warawa da karewa fi kulli salatin cikin kowace sallah zati ruku'in wadda take da rubu'i wa sujudi da sujada wa ghayriha da wani wa satru al-awra da kuma rufe al'aura shi ne sharafi na biyu daga cikin sharafin sallah rufe al'aura bi katifin da abin da yake katifin ne mai kabri bi musallata katif da zawo ke na ita ce cimma musallata ai khalif da tufafin da yake mai kabri za ka rike al'aura to menene al'aura malam yace wa auratul rajuli al auran namiji min surratihi daga cibiyar shi ne ila rukbatihi zuwa kuyoshi shi ake ce ma al auran namiji ita ce al auran namiji daga cibi zuwa kuyowa abin da ke sama wannan kamala ne gare shi wato bai ana karɓar ibada wurin Allah subhanahu wataala abin da ke saman cibiya haka ma abin da ke kasan gwiwa ba sharadi ba ne din in ka shi wato ka nuna kamala da natsuwa da girmama Allah subhanahu wataala in kuma ka yi wannan ba nuna cewa wato ka wulakanta Allah subhanahu wataala ko baka girmama Allah abin da yake dole shine wannan daga cibiyar mutum zuwa gwiwa wannan dole a rikici ولدانا مجد وعورة المرأة الحرة الأورة ما تكون لكي يا بابي وابا مع أجنبي تالد ولدي من سنتي قريبا معنى بعد أموان تبني نجيبا mutum ɗaya ne daga cikin mutane kawai to in tana tare da annabi malayin ce al'auranta jami'u badani a duk jikinta baki da al'auranta bayaninta ta bayyana wani wuri daga cikin cikin ta illa alwaja wal kaffain sai dai huska da tafunan hannu guda biyu kawai su kadai ne za ta bayyana wa amma sauran sassanin cikin ta baki daya haramun duk al'aura ne ba ta daya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi almar'atu awra mace baki ne ta al'aura ce wa istiqbalu qibla sharadi na uku shi ne kallon alƙibla illa fil qitali ma'ana dole ne in kana sallah ka kalla alƙibla wannan sharadi ne idan ba kalla alƙibla ba sallah ka ta lalace saboda baka zo da sharadi daga cikin sharadin sallah ba illa fil qitali sai cikin yaki kawai halatar iltihami a lokacin gumurzu lokacin da aka garwaye tsakanin da kafirai da mu'mini ana kwada ana kashe juna wannan lokacin in za a yin sallah to ba sharadi ba ne a kalla alƙibla nan ne kare cikin wurin yaki kalla alƙibla ba dole ba wanda sun nafila ta haka ma a cikin nafila istabarin mubiti lil qasr a cikin balaguron da yake halittawa ga kasarun sallah wato nafilar da mutum zai amma a cikin balaguro ko balaguro wanda yake halarta yin kaso din rakibi ga mahayi wanda yake bisa jaki ko yake bisa doki ko yake bisa rakumi ko kuma yake a cikin mota ko moto wa man salla ila ghairi al-qibla duk wanda ya salla ba ga al-qibla ba ya ba al-qibla baya a'ada abadan nasiya yana mai mantuwa falam ya alam sai bai sani ba cewa ashe ya ba alƙibla baya ba ko kuma ya juya daga alƙibla ya kauce daga barin ko ya miya ta dama ko ya ba ta baya da sauransu hatta tara ga min salati sai da ya kare sallar shi baki daya a ada abada har abada ya sake sallar shi ma'ana ko da lokacin sallah ya yi yashi sai ya zai da ɓarin wani tsura ne da ake da an baka yi kaza ba yan akwai sauran lokaci ke in babu lokaci kuma shi ke wannan sharfi dole sai an zo da shi saboda ka malai ya ce a ada abada har abada ya sake kaza ko yana cikin lokaci ko kuma lokacin sallar ya shiga sai ya tashi ya ranka wannan sallar ya sake wannan sallar wa za a fi dalika khilafin sabani ya zo a cikin wannan amma ko zabanin mata wannan sun ce ba ya sakewa tun da ya riga lokacin lokaci ya yi waɗansu kuma suka ce ko akwai lokaci ko ba lokaci sai ya sake wasu suka ce yana cikin lokaci ya sake in ba cikin lokaci kuma shi ke na ta sauka da gari domin ya yi ne ba akan ilimi ba wa kaza in kana jahilan haka ma idan ya yi sallah ya zamanto ya jahilci kallon aljibla ne aw amidan ko kuma yi sallah da gangan ba wajen alƙibla ba shi ma zai yi zai sake sallar sharaba in ya zama to jahili ne ya jahilci abin sai daga baya ka wada mai ba kalla alƙibla ba sai an shi bai sani ba za ce mutu alƙibla ke kalli wannan sallar ta zama dole ne gare shi ba a cewa shi kenan tun da ya jahilci abin an yayi a sai ya sallaci wannan sallar haka ma idan yayi da gangan والله أعلم قال يجي فصل فرائض الصلاة 14 فرلا صلى له مشاهدين الأولى تمره تكبيرة الإحرام كبر حرم لكل مصل قدرك مصلى ولفظها لفظ تشين الله أكبر من غير إشباع الباء باتعرض جنبابا ba tare da kasi Allahu akbar ba a jan ba ishba shi ne almadja min gairi ishba almaddi ba tare da jan ba ba wala yujzi ghayruha wani Allahu akbar bai isa ana in za ka zo da lafazi na larabci wanda yake fassara sai da Allahu akbar bai isar da cikin sallar bai wadatar da Allahu akbar bai halitta mutum a wani abu wanda ba Allahu akbar ba amma malam yace yaushe in kana yuhsinu al-arabiyya in mutum ya zamanto yana kyautata larabci ya iya larabci da kyawu to abin da yake gare shi abin da yake kiris gare shi ne ce Allahu akbar ba za ka ce ba Allahu azam ko Allahu a'la ba wanda duk ma'anar su guda daya amma ne wato lafazi ne da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karantar da kabbara din nan cewa Allahu akbar haka inda a ce akwai wani lafazi wanda ya bi Allahu akbar da manzon Allah ya faɗi shi kuma inda a ce wani yana wadata da manzon Allah suke wato nawa'awa yayi wannan yayi wannan yayi wannan amma tunda babu riwaya ko ne da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam wurin kabbara ta sallah ya faɗi wani lafazi wanda ba wannan mutum shi ke kina in mutum ya yi ya yi bida in mutum ya yi sallar mutum ba sai ba amma in ya kasance ya iya larabci wa in ka amma man la yuhsinuha amma wanda bai kyautata larabci ba bai yi larabci da kyau ba malam yake fadilatu wata magana an ce yadkhul bin niyyati ya shiga da niyya ya shiga sallar shi da niyya kawai dunal ajamiyyah ba tare da wadin wata kalma wadda ba ta larabci ba ba sai ya wani harshen shi ba wasu malamai haka suka ce zai shiga sallah kawai da niyyar sallah ce ba sai ya ce Allah ba sai da bai wani Allah ba wa kila waɗansu kuma suka ce ya rubuta zai shiga sallah bi dogar jiki da harshen shi da irin yaren shi za shi shiga cikin sallah idan an ce mai allahu akbar shi in an zo wurin sallah ce ake allahu akbar ya kasa wani ya ce mai zo ta wurin sallah ce allah ya mafi girma allah ya mafi girma kun gani saboda haka waɗansu ce zai shiga in bai ne larabci ba zai shiga da niyya kawai ba abin da za yi niyya cikin zuciya shi sallah ce za yi waɗansu kuma suka ce a zai shiga sallah ne da larabci ba da harshe shi ko da hausa ko da zamanci ko da gwaranci ko ma da menene da irin harshen da Allah subhanahu wa ta'ala ya dace shi da shi da shi za shiga cikin sallah ne الثانية farilla ta biyu anniyatu ita ce niyya bi an yaqsida bi qalbihi dukhula kamar yayi nihin shiga da zuciyar shi fi salati a cikin sallah al muayyana sallah wanda ya ayyana ta wa yakunu qasduhu kuma nihin shi zamanto muqarinan yana hade li lafzi takbiri ga lafazin takbiri tare wato niyyar ka ta zamanto tana gwaba da me tana hade da lafazin takbiri kana niyyar ka ce Allahu akbar ولا يلزمه التعرض بجلو وبين زمت شفيني يده أتكني شيء لعدد الركعات كعدد الركعوي بابا تيوى نويت صلاة الظهر أربع ركعات فرضا ونين ونين هذا تيوى بين زمت شيء wannan bai dace ba wa ba a yi shi wala ya zama ta'arruhu bijirowa bai da zumta shi fi niyyati a cikin niyyar shi lokacin da zaka niyyar sallah din nan ba a ce ba ka ce sai kawo da gara ko inda za ka yi ba a wani li adadin raka'ati ga adadin rakawai sau da haka niyya dama cikin zuciya take ba sai an waɗe ta da baki ba kuma a zuwar ce za ka yi kowa ba ya san a zuwar za ka yi ba akwai mai a zuwar raka'a uku kowa ba hudu yake ba ai ba sai kawo da cewa na yi niyyar raka'a kudu ga sallah a zuwar farilla wani ne wani duk ba a yi wannan duka ba shari'a ba ne الثالثة نأك قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة على الإمام أكل الإمام والفرد لون يصلى شكرا بذال معجمة جزال وتذكي من آدايا أي المنفرد مثلا ليك يصلى شكرا شي ما ذي قراءة الفاتحة كما يند الإمام قراءة الفاتحة الرابعة فرلا تهدو القيام للإحرام أيوة لهم كبر حرام mana ka bar har malin nan kai da tsaye wannan mafarilla da yau sifar nan sallah wal qira'atul fatiha da kuma tsayuwa domin karatun fatiha fatiha nan ba sai zan samu ne kai ta daga tsaye bal ba ma sun samu ba wajibi sai da ya zama mutum mutum ba ya mutum bai yi tsayuwa al-khamisa farilla ta biyar ar-ruku shine yin ruku'i wa akmaluhu maji cikar ruku ruku'in da ya zama cikakke an yanhaniya mutum ya duka bi haiku ya tsawi ba ruku domin bayan shi daidaitu idan ka duka din na kai ruku'i bayan ka yi ne ne sai yi da kai yi doro wa unuku da kuma wuyan su yi daidai su miki wanda inda za a zuba ruwa ruwan za su kwantawa ba za su tudu ba wannan shi ne cikakken ruku wayan sibu rukbatai sai ya kakkafe ya rike gwiwoyin shi guda biyu waya ba uka bayi alai ma ya haza tafukan shi guda biyu akan gwiwoyin nashi haka ake gwiwa ake rikewa gwiwa ake ita ake rikewa wai jafiyar rajulu sannan mutum zai nisantar da mirfaƙai gwiwoyin hannun shi guda biyu zai nisantar da su an jambai daga sasan jikin shi wala yunakki su ra'sahu mutum ba zai sunkuyar da kan shi ba bal yakunu bahruhu mustawiyan bayan shi zai zama tomi daidaitacce mana in ka zo cikin sallan nan in kai rukui ba rukui haka sai idan ya zama to matsaki in matsaki shikenan ana matsayi saboda wuri ya riga ya cika an matse amma akwai walwala so ake ka bude haka haka ne ko shine wa yujabir rajulu wato mutum zai nisantar da a hannuwan shi an jambai waɗannan gwiwoyin nashi daga kaza ko wanda ke yin haka wannan ba sallah ba ce sallah ba a cewa ba ta yi ba amma dai lada ta rage su wanda ake so a ce ma Allah subhanahu wataala har ya maka gyara ga sallah ya kara ma to an rage ma ina dadi ha in sun samu ne kun ka kare sallah Allah subhanahu wataala ya kara to amma akwai abin da zaka yi Allah ta'ala ya kara ma rage ma ladan sallah wanda yake dole ita ga abin da zaka yi wannan shine sifar rukuyi الثالثة تشد السجود شين ين سجدا وصفته صفا سجدا كما أن يمكن جبهته شين متن يتفتت لغوشيش وأنفه متن يتفتت لهنجش من الأرض ككسا ma'ana da goshi da hanci duka su sujada su taba kasa su biyu to mutum irin wannan abin da ake goshi kadai bisa kasa amma hanci ya rage hanci ya rabu da kasa ba a san wannan wannan sujada da gaggaci dole in kai sujada hancin kai ta ba kasa kamar yadda goshin kai ta ba war rubbataini da kuma gwiwoyi guda biyu su ma suna ga kasa wa asabil qadamaini da yan yatsun kuma kawawan ba ka san wasu haka suke sujada babban nan yatsa shi ne ga kasa sauran da sun dage haka so ake duka ka nitsa su baki ɗin su tabo kasa wannan yawa haka ba eh inda sun taba kasa shi ke ba da yaso kaɗai ke su amma yanzu samu ne ka tabbatar da su su rike kasa ba ba kamar ka danna su ka kasa ka sun danne kasa shi ne sifan sujada wadda suke cikakka wanda in mutum ya zai samu wato ƙarin lada a wurin Allah ta'ala in kuma ya ki sallah ta yi amma min lada ta rage ga wurin Allah asabiya wa sabina farilla ta bakwai da ta takwas daga cikin farillan sallah arrafu min ar-ruku'i was-sujudi dagowa daga ruku'u da dagowa daga sujada duka farillai ne guda biyu fa in tarakahu idan mutum ya bar dagowa din wajabat al-i'ada sake sallah ta zama wajibi mun gane in mutum bai dago ba daga rubu kawai sai kai su gida ba ka dago ba sallah ta lalace raka ta lalace التاسعة تترى الجلوس زناوى للسلام دومن سلم سلم قدر ما يعتدل فيه بربرا عبدا wato masallaci zai daidaita a cikin shi wa yi sallimu kuma gwargwadon ya yi sallama a cikin shi al'ashira ta goma taslimatu tahlili sallama ta halatta sallada ko kuma sallama da take halitta ma ka yi daga cikin sallah ya halitta ka yi magana ya halitta ka sha ruwa ya halitta ka ci abinci ka dai rabu da sallah ka kare wa yin salamu alaikum shi ne ana cewa assalamu alaikum galib da lam assalamu alaikum ba a cewa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa ja salamun alaikum wa rahmatullah salam wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya karantar da assalamu alaikum dalib da lam mun gane ko wala yujizu ghayruha wani ta bai isan mutum wani assalamu alaikum bai isakka a cikin sallar ka ta yi dole sai dai ka ce assalamu alaikum sai ka kare sunna walai ta halar imami wal fadli ghairuha liman da kuma mai sallar shi kadai ba su da komi banda assalamu alaikum din nan ba su da wani abu da su wa amma mamumu amma mamu fa yusallimuha zai sallame ta zai wada assalamu alaikum hanyar ne daga dabashi ثم يسلم sannan ya sallama kubalar da wajehi gaban fuskar shi in yace assalamu alaikum kuma sai dawo ce assalamu alaikum yafsilu biha ar-radd ala al-imam yana nan yin raddi da ita akan liman thumma yusallimu an yasarihi sannan ya yi sallama daga hagun shi in kana alaihi ahad in akwai wani mutum tare da shi akan hakudin shi in akwai wani sai yi mai sallama yaqsidu biha ar-radd alaihi ya nihi yin raddi da shi akan wato wannan shine abin da malikiya suka zaba ba asli wato sallama biyu din na ita ce sunna ko akwai mutum tare da duk ko ba kun kai kai ba kake sallah dai za ka yi biyu an gane ko sannan kuma ya halitta a yi sallama guda ya halitta a yi sallama guda ko da liman ne kuma ko da liman ya samu mutane baya yana musu sallah akwai baya mutane suna bayan shi ya halitta da a yi sallama da assalamu alaikum wa rahmatullah shi kenan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam duka yana abinda yin zala ba su ke sallama guda doka ta zuwa ji shi an da ke ta galgajiya sunna ce wallahi sallama da yin zo ne ya zafi mami da hannun sallama ko bai shi sallah ba ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam sallama guda ɗaya assalamu alaikum bayan cikin bulugul murabba والأفضل ما لن يتم بيجي في تسليمة الرد أتكين سلم الرد أن تكون تضمنت بلفظ تسليمة التحليل دلفظ سلم تحل الدعوة معناها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولا يشترط ما الانتباه شرطا تاوى أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة يهني يهتان لتكين صلى دسلمش على أحد القولين المشهورين أكن زنت تكا غدابي سننو باشر دي بني ya zamanto in za ka yi sallama din sai ka kodar ce cikin zuciyar ka cewa wannan sallama fa sai ta daga cikin sallah ce zai wannan ba sharadi ba amma in ka yi abu ne mai kyau in ba ka yi ba sallah ta yi sallama ta yi wa muqabiluhu dan uwan shi la budda min dalika babu makawa daga wannan wa alaihi to akan haka yaqsidu al-imam bi salamihi al-khuruj min as-salah liman zayyin ita daga cikin sallah da sallama shi min as-salati wa salami ala al-malaika daga sallah da sallama akan malaiku wal muqtadin bihi da wadanda suke yin koyi da shi wa yaqsidu al-fard as-salam ala al-malaika shi kuma mutum da yake sallah shi kadai sai yayi ni sallama akan malaiku mana in ya dawo nan wajen sai din mala'iku ne masallama domin duk lokacin da kake sallah mala'iku suna nan suna rubuta ko suna rubuta sallar da kake yadda suka gare za ka za su rubuta su kai wa Allah rahoto in ka yi sauri ka yi buga buga ka ka kare haka za su tura ma Allah haka za su ya su ba Allah in ka yana su kuma ka aje hankalinka ka dauki ibada kake yi haka su dai ba ruwansu su ba su ke hukunci malaika bai hukunci akan aikin zai dai sa idanu akan aikin mu yadda muka yi zai kai mu Allah subhanahu wa الحادية عشرة مسألة وتفرلة قوما شاقيا الاعتدال ديديتوا في الفضل بين الأركان أسجل نبي وسكان فرلا صلى دولة ديديتو ما لا إنك يركو كاين كأبو rukui da dagwa kun ga farilla ne guda biyu kusa da juna to rarrabe su din nan ka bari sai kare sai duk kasusuwan jikin ka sun komo ba su motsi kowane ya koma wurin shi sai ka dago kuma haka in ka dago dole sai kare da su komi ya dawo ka da sannan ka je ka yi sannan ka yi sujada haka ba wurin sujada ba za ka dago sai komi ya daidaita shine abin da malaki ne alayhi dalu fil fadli bain al arkan daidaituwa a cikin rabewa tsakanin farillan sallah da korukunan sallah as-saniyatu ashara farilla ta goma sha daya at-tumanina ta goma sha biyu at-tumanina fi arkani salati kulliha nutsuwa a cikin rukunnan sallah duka qiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha wa raf'i minha wa bayna sajdatayn da tsayuwa da rukuri da sujada da dagowa da gare su da kuma tsakanin sujada guda biyu dukkan natsuwa za kai baki duka aji hankalinka walbarku baina hawa baina da itidal bambanci tsakanin tumaniya da itidal ba da jimi ne bambanci tsakanin su an na itidala lalle da daidaituwa fil kiyama ya cikin tsayuwa matsalan misali intisabul qamati shine daidaituwan tsayuwarka zamanto gangan jikinka ta daidaitu ta tsaya cik wa tumanina tumanina kuma natsuwa shine istiqrarul a'dha tabbatar gabanka kowace gaba ta ka ta tabbata ta tsaya wurin ta ba ta rawa الثالثة عشرة فرلا تقوما شاءك ترتيب الأداء جيلا تأيجي صلى جيلا تأيجي صلى شما واجبي فرلا وهو أن يكون الإحرام شيني حرم تزمنت قبل القراءة قبال القراءة هناك جيلا daga kabbara harama sai karatu sai wane ne ga yanar da kai dai shi ne tartibul ada wal qiratu qabla ruku karatu ya zama to kayan kai ruku wal ruku qabla sujud ruku'i kuma ya zama to gabanin sujada wa sujud qabla salam sujada ta zama to kayan sallama haka zaka jira surat arabi ashara ta goma sha hudu al muwalat wato shi ne mi yin su tare fa ya ji buɗe kawo a jizari salati wa arkaniha yali ba zuwa ba ba min zairi tafrik ya bada ya ce to wajibi ne afkar da sasannin sallah da rukunnan sallah yali ba zuwa ba abun sashin su yana bin sashi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan min zairi tafrikin ba tare da rabewa tsakaninsu ba rabewa da take mai yawa wadda za ta fata sallah gani ma'ana ba za ka yi karatun ba za ka kabbara harama ba ka yi shiru wanda yake ya wuce shiru na sunna ka yi shiru ka yi tsik a kara ba tsakanin wato kabbara harama da karatun fatiha sai zuwa can ka ce alhamdulillah rabbil alamin wannan ba daidai ba ne haka ma ba za ka yi sujada ka yi sujada mai tsawo irin wannan sujada mai tsawo irin wannan ana yin cikin nafila cikin farilla ba a yi wannan sujada ka ga mutum wajen minti biyu cikin sujada wannan ba a sanyare shi wannan yana bata sallah domin yana bata muwala in kai sujada wato kai tasbihi aƙalla kai uku nutsuwa ta tabbata in kana so ka yi biyar kana so ka yi bakwai duka dai wannan subhana rabbil ala wa bihamdi ko subhana rabbil ala kaw subhana rabbil ala subhana ko bi wa bihamdi kaza dai ba ka mun gide ko sai gwanda 25 30 nan ka gama sai ka dago kuma da zama so ne su jira guda biyu ma ba a mata minti 30 ko kuma ba a mata minti wato minti daya ta farkon da ta biyu haka ake so kadda ka tsawaita tsakanin bambanta wannan aiki da wannan aiki in an yi haka nan to rukunin sallah ɗaya daga cikin rukunin sallah goma sha ɗaya a sha hudu ya lalace sannan kuma in ya lalace sallah ma ta lalace ko kuma wannan raka da ke wannan abin ta lalace sai ka sake bi mai ita wannan raka wallahu ala salli allahu wa salli ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatunmu na da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan mana damuna mai albarka Allah ta'ala ya raba mana asiri duniya da lahira Allah ta'ala ya kara mu san Allah da annabi na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu da aiki da abin da muke karantawa kuma wani hanzari ba gudu ba insha Allah wannan shine karatun malakaci gobe da mu karatu saboda gobe insha Allah ta'ala